والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 21 ga watan zulqa'ada shekara ta 1444 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan yuni shekara ta 2023 miladiya idan ba manta ba mun ji darasi na 27 za mu tashi darasi na 28 a cikin kitabus salat babu imama inda muka tsaya kan hadisi na wato 80 daidai ko za mu tashi hadisi na 80 tashi na 18 a wata nuska za mu tashi hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala an kamar mun tsaya hadisin abu huraira wanda yake magana akan amin cewa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi kale yace idza ammana al-imam idan liman yace amin fa aminu kuma ku ce amin shine muka ce abin da yake magana a nan shine ya zamto ko da ko riga shi farawa abin da aka fito liman ya fara sai ku tafi tare ko kuma in kun fara to ku gama tare amma kada zan to limami ya riga ku gamawa kaga tunda har riga an faɗi cewa mala'iku in suka dace da tawani kaga ba zai yiwa ce sun dace da taku in sun dace da in mala'iku sun dace da taku to banda liman in mala'iku sun dace da ta liman to banda ku to yasa ake so ya zama bai daya ba laifi bane don liman ya fara sai ake so ba ya fara idza ammana al-imamu fa aminu sai ya fara cewa a kawai wajen jaɗin sai ku haɗu tare ku yi ko kuma idan kun fara faɗa su yanzu to yana da hikimar da ya san yadda za ku ƙara ƙara shi tare wannan shine daga cikin abin da malamai suke faɗa a fiqhul imama amma kada ya zanto kowa na yin tasa daban dan kaucewa wato rashin samun waccan garaɓasa da aka yi magana akai sai ce gufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa zunubin da yake da alaka tsakaninsa da ubangijinsa wanda wanda yake da alaka da mutane idan yana da alaka da jama'a Allah baya yafe wannan zunubin sai ka nemi gafara a gurin wannan shine to shi muka biya sai kuma fawaid na hadisin na farko mun gane wajabcin cewa amin ga mamu da liman a wannan hadisin sannan mun fahimci cewa amin din liman tare da tamamu take kasancewa a tare duk ɗaya kuma ba ɗaya yayi ɗaya ya bari ba sannan sunna shine a bayyana amin din shine sunna don mu ma ba mu gane ai ana cewa amin ba in ba bayyanawa akai ba sannan a ce mala'iku ba suna cewa amin yayin da kake sallah wane mutum sai falalarta ita amin din sannan ayyuka na kwarai hadisin ya nuna ayyuka na kwarai dalili ne na gafarta wa mutum kurakuransa idan mutum yana yin ayyukan alkhairi sai Allah ya rika kankare masa zunubai sannan ba a samu wannan falalar sai ka dace da liman kai ne ya kamata ka bi liman yadda yake in liman baya faɗa shi kenan amma inda yana bayyana wato kai ne idan baka dace da liman ba ashe kamar hadisin yana so ya nuna shi liman ko da yaushe amin ɗinsa za ta dace da ta mala'ikun kai saka ce take wai da zalika qawama on da probability amma ta liman tana da tabbas haka hadisi yake nuna saboda ka kai kokari kaga in kana bin liman yau da gobe ka gane yanayin yadda yake yi haka ya kamata kaga wannan ba falala ce ta liman ai daga cikin falalar limamai sannan wannan hadisin yana nuna cewa ashe mamu ma mu baya karatu a bayyane a tablet kace karatun Fatiha wajibi ne ko da liman yana yin karatu a bayyane wajibi ne kai ma ma mu ka biya to ka ga bace da cewa ka tashi biyawar ka biya a bayyana wace sai kai a boye lokacin da ya yi shiru kafin ya fara karatun sura ko kuma ka yi a ɓoye yayin da yake yi haka suka ce amma bari sauraron liman shi ya fi falala magana shi imam malik ta fi kwari gaskiya an gane ga kuma qur'ani wai za quri alquran wai za quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun saboda haka kai sauraron shi yafi wata rana annabi yana sallah hadisin muwatta sai ji wani yana bin sa ka san wani yana iya ji dadin karatu bai san lokacin da zai rika bin aya ba sai biyo bayan idan da sallah yace mali una ja'ul qur'an me yasa ake jayayya da ni wajen biye qur'ani annabi jayayya ya kira wuta cewa yana yi kana yi an fahimta da kyau ku to sauraro shi ya fi gaskiya kuma sauraron yayin da kake saurara alkur'ani nan ne fa zaka samu tadabburi kuma imanin ka ya karu domin kana gane ma'anonin abubuwan da ake faɗa haka ya kamata amma kana bin sa kai ka shagala ne da karatun kawai ba za ka rika gane ma'anonin da ake faɗa ba amma sauraro kake za ka rika gane yanzu fa da aka yi kaza sai aka yi kaza to ji ya ji to sai hadisin gaba da zamu biya hadisi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace idza salla ahadukum lin ahadukum lin nas idan ɗayan ku ai idza arada an yusalli ahadukum lin nas idan ɗayan ku yayi nufin yin yi wa mutane limanci zai musu limanci fal yukhaffif sauƙaƙa yayin da zai ja mutane to ana so ya sauƙaƙa fa inna fihi mudda'i domin a cikin sa akwai mai rauni wannan hadisi yana ɗaya daga cikin jigo da ake koya wa limamai in mutum ya haddace Qur'ani to in zai fara limanci lalle a wayar masa da kai a irin wayannan hadisan ya fahimce su da kyau domin akwai mai rauni a ciki wata kima da mara lafiya wazal hali da ma'abocin bukata wanda yake da wani ya ja filasko sun fahimta da kyau ko bai ankara ba sai da yazo bai fara motsa ba sai da yake da sallah a akwai mata wasu ta zo da yaro lafiya alau ana cikin sallar nan da aka dauke wuta zafi ya kama kawai sai yaro ya rika sallar kuka hadisi mursal wanda ana istinasi da shi wata rana annabi alaihi salatu wasalam yana sallaye a raka'a farko ya raka'a 100 aya 100 bayan fatiha yana tasowa a raka'a ta biyu to sai ya ji kawai wani yaro yana ta kuka a bayan wata baiwa Allah yana tashi a raka'a biyu ta biyu sai aya uku sai ya tafi ruku'i shikenan kaga shine fiqhun shine ba nan ce ɗaya da cikin abubuwan da limami zai mura'ati kenan yayin da yake so yayi karatun sallah Sheikh Usaimin yana yin yana yi wa mutane sallah da suratul araf a sallar magariba sai raba ta biyu suratul araf gaba ɗayan ta ne a sallar magariba amma idan ya gama karatu kamar yau gobe zai ce jama'a gobe sallar magariba suratul araf zani kaga kana da niyyar zuwa ka zo in baka da niyya ka tafi wani masallacin sai ya faɗa saboda karka biya ka gaba kowa kowa ya daɗe da an tafi saboda haka sai an lura da wannan yanayin cewa akwai al'ada ma abucin bukata sannan malamin suka ce dai ne ta abin da ake so ka kalla yayin da zaka kake jan mutane sallah idan duk imamin ka kwasto ma dinka duk ka san su misali masallacin nan na san mutum ta biyar ne yake cika masallaci kullun da su muke a biyar eh muke kuma sannan na san yanayin energy kowa duk masu jini a jika ne ba mai damuwa don ka zo kai ta jan karatu baka da matsala amma duk ran da kake jin bako ya zo to dole ka sauka don baka sanya yake ba wanda ya saba da mamun sa iya su ne to ba komai yadda ya sarrafa su sun saba yanzu kamar wanda suka saba sallah a wani muna tattauna da shi a Sudan wani da ya karatu a Sudan yace mu wallahi su sallah sallah masallacin da yake zuwa in ka tafi sallar farilla yadda ka san tahajjudi ake yace kuma sun saba yace yara da manya yace yadda ka san doguwar ba sa wajen gajerun surori ba dogwayen surori ake kuma kowa a haka yake zuwa kaga wannan sun saba amma na idan ka zo kai wannan to zaka biyo baya ka gaba kowa a baya dan an dadi na na a ai za ka zo ka ji ma yadda wani ya faru da wani sahabi an fahimta da kyau ko cewa shi da ya zo hadisin ma ya sallama ya tafiyarsa to saboda haka wannan shi ne ana so dai liman ya rika mura'ati yana duba yanayin mamunsa mutum ya yi niyyar jar doguwar sura sai ya ji yara na kuka ko kuma kawai sai ya ji iska na ta kaɗawa hadari ruwa zai zubo zai takaita ya yi niyyar jan an mai da sa'adu ne yanzu zai alamtar kaifa duk wannan baya ɗaya daga cikin abin da za a ce kayi riya an fahimta da kyau ku yauwa domin mun taɓa tattaunawa da wani wani lokaci mun tafi wata da'awa a hanya sai yake ce mun shirin masu mutanen nan ne masu ɗauri haka sai yake mun me ka fahimta akan liman yana cikin yana ruku'i sai ya ji motsin wasu ya tsaya ya jira har sai sun zo sun samu wannan raka'ar sai nake ba komai mana a iya fahimta ta ba komai sai ce a wannan riya ne riya ce kai tsaye sai nake wasu cewa za ka yi da hadisin da aka ce annabi alaihi salatu wasalam yana jin kukan yara yayin niyyar tsawaitawa sai kuma ya fata to kuma mutum ne duk wannan tsaurin da hasa in ya ji hujja kuma sai ya sallama sai ya ce to ya ya yarda ne saboda haka wai kada mutum ya fake da wannan ya ce a da zarar ka ji yanayi ya canja za ka iya canja salon sallata ba a je wace ya halatta an ɗauke wuta gurin ya yi ɗin ka yi niyyar jin aya goma kawai yanzu kai uku ya halatta ga dalili can ma mun faɗa ɗazu an gane ko to akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai gal'ada akwai dattijan da shi ba sallah ya a masallaci ba ga shi bai da lafiya ba in dai zai ba zai gamsu ba to saboda irin wayannan ma mutum ɗaya can saboda shi kawai zaka iya sauƙaƙa sallah ko da sauran duk gaba ɗayan su masu jini a jika ne saboda wannan mutum ɗayan zaka sauƙaƙa domin a samu falala gaba daya wai za ta la adukum li nafsi annabi yace amma idan tsayin ku zai sallah akan kansa kai a matsayin ka na alaramma ko mahiru to sai yace fali tawil ma sha'a ka je kai kai amma saukewa za ka yi da aka ce ba ka karanta ce biyan cewa wasu suna izu 30 a raka'a ko izu 10 ko kaza kai ma kai in kai kadai ne amma malamin ka ce ka tabbatar in sallar farilla ce lokacin ta bai fita ba kar ka bari duk jin sallah da za ka yi kar ka bari lokacin ya fita shikenan amma idan jama'a ne to ko shakka babu ka tausaya wa na baya ana buƙatar jagora ya zama sosai hatta aliman wannan shine um hadisin ya koyar da mu abubuwa da yawa kaga an so mutum ya rika sauƙaƙa wato ya rika sauƙaƙa wa mutane zai musu limanci sannan ya rika mura'ati bibiyar ɗabi'un mamu akwai lokacin da zaka ga wani lokacin karatu ne ma zai lallasa mutane ana zaune an yi wani karatu duk ya kashe mutane ji to sai ka biya ayar da za ta dan yi motivation din su kuma ba sai an yi ne yawa ba kwarai kuwa musamman suna gane um, salon ayoyin wata rana an zo an yi karatu akan wani abu wanda duk kowa jikinsa ya mutu to sai a samu ayoyi da za su karfafe su sannan ya zanto mutum yana da murya yana da muryar da zai iya ɗaukan hankali zayyinul qur'ana bi aswatikum ko zanto kana da in bai da muryar da zai ɗau hankali gwara ya aya uku hudu ya isa domin rashin murya yana gajiyar da mutane a sallah ko ba ka bane ko da alaran ma ne kai ta mi gwani in dai baka da murya mai kyau to za ka gajiyar da mutane wani wata shekara bana manta a wani tajiri a new side ana yi ranar wani akaran bani ya shiga din limamin an samu dan abun nan yana ta yi sallar nan mutane sai tsaki ake ana sallah fa akwai wani yana nan ya zama dakta ya ji sai rada maka yace kai sallama kowa ya tsane ka wallahi shi ya dage karatu yake amma mutane kowa ransa ya baci saboda bai iya karatu ba sai ga tsaki yake komai da murya yaje ya rada mai yace kai sallama kowa ya tsane ka to saboda haka akwai wannan dole sai an lura da wannan sannan na uku an so in mutum shi kadai ne ya tsawaita sallarsa in shi kadai ne ai kun ga da Hudayfa Abdullahi dan Mas'ud suka tashi bin Annabi alaihi salatu wasallam sallar dare ai sun gane yayi bakara ya ɗauka cewa zai rukui sai ya ya fara nisa'i yana gama nisa'i mai kwan ya rukui sai ya ɗauko Ali Imran ba a haka din nan da kaji a jere ba wai bakara Ali Imran nisa'i ba a'a sai ya ɗauko Ali Imran sai da ya wayannan surorin izu goma sha ɗaya ba kaɗan sannan ya tafi rukui saboda haka shi kansa da sahabin yake cewa sai da zuciya ta ta rika riya min wani abu cewa kamar ka rika raya min wani abu cewa kamar wato in sallame yace amma ina gudun kada in yi sallama wata ayat ta sauka a kansa cewa yana cikin munafikai dole ya hakura saboda haka wannan shine sannan a ya kamata ga wanda aka yi wa fatawa an aka tambayi malami ko mufti akan wani abu ya kamata ya yi bayanin dalilin wannan hujjar da ko kuma abin da ya bada amsa inda dalilin sai kawo dalili cewa saboda kaza kaga annabi ya ce idan za ka yi mutane limanci ka sauƙaƙa sai annabi ya ce saboda shine dalilin saboda akwai mara lafiya akwai mai bukata akwai kaza to shine dalili sannan wannan yana ɗaya daga cikin babi na kwaɗaitarwa cewa ana kwaɗaitar da mutane haka sannan abu na ƙarshe lallai sahabbai suna mura'ati na bibiyar ne ɗabi'un annabi alaihi salatu wasalam hatta a sallah ko wajen sallah komai yayi sai a gaya ma ga yadda yayi hadisi na gaba abi mas'ud al-ansari radiyallahu ta'ala an shi wannan abu mas'ud din shine uqbatu bin amri bin talaba al-ansari ya shahara da alkunyarsa an gane ko ya shahara cewa ya je akaba da shi aka ya akaba sannan magana cewa ya je badar kuwa akwai sabani a kai domin an ce albadari dinsa ba ba ta badar ba ce mun jaje wannan a sauran littattafai da muka biya cewa ana cewa albadari ba dai ya je badar ba saboda ya zauna a gurin ne ko yawwa shi ba albadari ne na badar ba domin kun san wannan title din ko lambobin yaban suna da ma'ana domin ka ji an cewa na albadari ana so a gaya ma cewa mai certificate ne na aljanna an gane yau wato shi ne amfanin faɗin su kamar yadda mutum yana da lambobin yabo yanzu aka zo gabatar da shi sai an faɗe su ko OON kaza kaza duk wayannan to su ma sahabbai da zara an ce shahidal wato gazuwa ko kaza wato mashahida kulliha yabo ne duk yakokin da annabi yana ci ana so a gaya ma wannan yabon da aka yi wa ƴan badar bai na ciki yanda wanda aka yi wa ƴan uhud yana ciki ƴan alwai ake zuwa yana ciki shine ma'ana kawo to shi ne je badar ba gaskiya shine zancen da yafi inganci yana cikin almajiran sayyidina ali wanda suka lazamci sayyidina ali kuma ya zauna a kufa ko kuma an taba sa shi ya jagoranci ya zama gwamna a kufa shine abu mas'udin al-badari tsale yake ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo gura annabi alaihi salatu wa salam fa kale yace inni la ta'akharu an salati subhi ni ina yin jinkiri da gangan ba na zuwa sallar asuba min ajli fulani saboda wani kawai sai fada wata ruwaya ta faɗi waye wata ruwaya ta faɗi ubayy bin ka'ab ubayy bin ka'ab gwani ne ko domin wata ran annabi alaihi salatu wa salam ya yi tsallake wata aya ana karatu da aka idan sai ce ubayi ina ubayi sai ce sai gaji ne ce me yasa baka tuna mun ba kaga ana so a gaya ma gangaren ne domin suna yana cikin mutum hudu da annabi yace akwai qur'ani a gurin ubayi bin ka'ab abdullahi bin mas'ud salim maula abi hudayfa thumma mu'az bin jabal to saboda haka shine wannan to ubayi bin ka'ab ne masallacin sa da asuba dogon sura ake yi alaramma doguwar sura yake yi ayoyi masu yawa yake yi to sai shi wannan sahabin ya je kai kara yace ya rasulullah ba na fitowa sallah asuba da gangan saboda doguwar doguwar sura yake mana limamu wata ruwaya ta nuna shi ne kale yace fa ma ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam gabiba min mau'izatin ban taba ganin annabi alaihi salatu wasallam yayi fushi a wani wa'azi ba kan da nake ashadda min ma gaziba yawma idin fiye da wato yadda ya fushi a wannan ranar abin nufi fushin da annabi ya yi a ranar da ya kai wannan karar bai taba jin cewa annabi ya yi fushi irin sa ba ya yi fushi ne tsanani me ya faru sai yace fa kale yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna minkum munafirina a cikin ku akwai masu kore mutane korarsu suke annabi da zai aika mu'azu dan jabal zuwa yaman cewa yi yassira wala tu'assira wa bashira wala tunasira ko yassiru wala tu'assiru wata ruwayar wa bashiru wala tunasiru cewa ku rika sauƙaƙawa wala tunasiru kada ku rika korewa koran mutane ta hanyar ɗabi'unku da yadda kuke karantarwa kar ku tsananta wa mutane yassiru wala tu'assiru wa bashiru ku rika yin albishir cewa Allah yana da da mutum ya zo ya gaya ma laifukan ka ce Allah ya wuce nan ai shi gafurur rahim ne kawai ka tuba ka canja abokai ka bashi garabasa haka nuna ma cewa wuta wannan kai ai wallahi wuta za ka wannan kuskure ne a tsarin wa'azi an fahimta da kyau kullun ka nuna ma rahmar ubangiji a buɗe take domin haka ya faɗa inna rahmati yawwa saboda haka tana da yalwa sosai ko rahmati wasi'at kulli shay to sai yace inna minkum munafirina lallai cikin ku akwai masu korewa wa ayyukum amman nas daga yau duk wanda daga cikin ku zai yi wa mutane limanci wal yujis wa takaita ya takaita fa inna min wara'ihi al kabir domin a bayan sa akwai dattijai manya wanda su yanzu ba su iya wannan tsayawar ba ko layi suka je karɓo fansho za ga sai sun nemi kujera sun zauna an fahimta da kyau ko yau suna da gurin da da zarar za a wuce wasu mintuna to za su ce bari su zauna wannan ina bayan ka su nemi guri su zauna ko a ba su guraren zama to ya zo sallah ko yanzu ka ware tilawa ka gaba ɗaya anan to sai yace wa da'ifa da kuma mai rauni akwai wanda matashi ne amma yana da wasu matsaloli yana da wasu matsaloli yanzu matashin da yake muke hira da shi last week yake ce mun yana da cututtuka yace mun yana da kaza yana da sai da lissafa mun cuta hudu kowace zaman kanta take kuma kowace zaman kanta take to kuma irin wayannan kuma suna tawowa gurin karatuttuka sannan suna bin jami'i ka ko ba da tije akwai matashin da yana da larura wani kuma ba shi ne da shi in dai za a aure minti goma to zai motsa kwarai kuwa in dai za a aure minti sha biyar to zai motsa wani kuma mugun wasu wasi ne da shi in dai ba wato da wurin aka yi da sallah ba to zai fada wannan kogon tunanin yayi kai ya ma manta sallah ake to da akwai irin wayan abubuwa an gane ko to shine annabi ya tunasar cewa to akwai manyan mutane akwai mai rauni wani raunin kuma na cefane ne ya fito ba komai a gidansa kuma sallah ma ba ganewa yake ba wata wata ba ganewa yake kawai dai sallah yake idan kana ce bai amma ba ganewa yake domin ya fito ba komai a gidansa kuma cikin sa yana ta ihu ta ba zai gane sallah ka ba amma in ya ci ya koshi da kwanciyar hankali ba matsala wani limami na biyu sallah azhar sai mana rafkanuwa sau biyu ana tashin sa wallahi a zuciyata ina cewa zaka wani abu yake kawai matsalar gida ce muna idarwa ana yin sallama wani dan sai yigo yace abba wai ba da kutun maji nace to wannan ita ce matsalar kawai shi ne ni a hanya ce ta kai ni mala habibu ba ni ne masallacin ba saboda haka wannan shi ne an gane ko shi za ko wani yace wai ba Arab Kanuwa a Saudiya nace ana yi nace ana yi nace amma da saboda shi Qur'ani ko ka samu nutsuwa yana da tasa mu'jiza ta musamman annabi ya jiyo akwai wanda ya jiji nutsuwa amma ya jiyo yace ne ina ubangi me yasa bai tuna mun ba yawa sai dai kace an fi samun nutsuwa kam ta fi domin duk wanda zai limanci a Saudiya sai ya nutsu sannan su kuma salarin su blank check ake wa kai zaka ciki kai zaka cike ba ka zai a ce rubuta me kake so ka ko dole kai sallah da tsafiya ba dole a samu nutsuwa ba wadda ma ni na tuko can da ake faɗa wani itidali duk zaka gamsu to shine yake cewa wa zalhaja zalhaja din nan ba hutun bukata mun fada na farko shine mace ko da ita kadai ce ba yara ita akan kanta tana da rauni akan kanta ballantana da yara to idan ko da yara nan da nan za ga wani lokacin yaro in ya motsa wani bacci yake yana motsa duk sai ya rikita masallacin gaba daya zai ta ihu akwai yaran da ba sa son zafi ko kuma a bacci yake yanzu ya farka ya ga wani yanayi kawai sai ta kuka to duk su ne dalhaja din kaga annabi ya fi kowa iya koyarwa sallallahu alaihi wa sallam kaga abin da ya gaya mana to wannan kusan irin wancan hadisin ne mun biya wasu fa'idodi babu da zamu shiga babu sifatu salatin nabi to ya annabi yake sallah babun da yake magana akan sifar sallar annabi alaihi salatu wasalam domin kaga annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni aka yi jira su Malik bin al-Huwairi bayan sun zo sun gama kwanakin su za su koma garin su sai ya tara sai ce to sallu kama yi sallah raka'a biyu yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku koma garin ku amma ku rika sallah irin tawa shine umarnin da ya ba su to me faru ana abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga aba hurairah Allah ya kara masa yadda kale yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza kabbara fi salati annabi kira da aminta Allah ya tabbata gare shi ya kasance idza kabbara fi salati idan ya kabbara a sallah takbiratul ihram kenan sakata sai shiru hunai hatan dan wani lokaci kankani ko hunai yatan dan wani lokaci kankani ko hunay atan da ana fada duga uku kenan hunay atan hunay yatan ko hunay hatan duk ɗaya ne dan wani lokaci kankani shine hunay atan ai qalilan min zaman lokaci kankani kabla an ya kala kafin ya fara karatu fa qulti abu hurairah yake sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah bi abi anta wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zama fansarka ya ma'aikin Allah wannan kalmar sai na Abubakar a cikin sabai an ce yana yawan fadarta hidata abi wa ummi cewa zan iya sallama mahaifina da mahaifiyata akan ka ya ma'aikin Allah shine abin da ake nufi akan ka ne zan iya sallama iyayena kaga dai daga hakkin Allah ai sai nawa sai na iyaye ko yawa amma yace zan iya sallamawa akan hakkin annabi alaihi salatu wassalam ara'aita sukutaka baina takbir ba ni labarin shirin nan da kake yi tsakanin kabbara wal qira'ati da karatu idan annabi ya takbiratul ihram to sai a biyan shiru kafin ya fara alhamdulillahi rabbil alamin sai Abu Hurairah ya tambayo yace mun ga kana yin shiru me kake cewa ma taqulu me kake cewa ya ma'aikin Allah kala sai annabi yace aqulu to ga abin da nake faɗa اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد wannan ita ake kira du'aul istiftah wanda ya karanta asli sifati salatin nabi zai ga sai kuna sirrin al-albani ya kawo kala goma sha biyu daban-daban tanwi'i yadda za ka rika nau'antawa yau kai wannan amma mala ya zabi ya kawo wannan saboda isnadi ba wanda isnadin da ya kai ta inganci ita wannan ta fi kowace kir inganci amma idan matanin ne zalla wanda ta fi kowace kuma ita ce ta sai ruwa ya sayi na ali wajhat wajhiya lillazi fadala samawati wal ardi hanifa wa ma ana min al mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin akwai wannan ma a cikin du'aul istirka me yasa aka ce saboda ita wannan kirari ce kirari ake yi wa Allah wannan kuma roko kake yi kai kake so a baka wani abu shine bambancin aka ce in matani ne zalla waccan tafi amma idan isnadi ne wannan tafi kwari to kala goma sha biyu alal akalli ka haddace kala biyar kowace sallah ka rike mata daban yanzu ga wannan ruwayar Abu Huraira bari mu ji ma'anar abu Allahumma ya ubangiji duk da kaga ya Allahumma ya Allahu fi asali ba'id baini wa baina khadaya ka nesanta tsakanina da zunubaina shine kama ba atta bainal mashriq kamar yadda ka nesanta tsakanin wato mahudan rana wal maghribi da mafadarta kana kana so a nesanta tsakaninka da zunubanka idan Allah ya nesanta ka da zunubanka kamar haka ai akai ka aljanna kenan zunuban su wuta shine abin da kake nufi Allahumma ya ubangiji nakini ka tsaftace ni shine nakini ai khallisni wa nazifni Allah ka kubutar da ni ka tsaftace ni ne min kadaya ya daga zunubaina kama yunqqa thawbul abyad kama yadda ake tsaftace tufafi fariqal min addanasi daga dauda kana roƙo Allah ya ma wannan kaga dukkan ka kake roƙawa wacan ku Allah kai wa kirari Allahumma ya ubangiji igsilni ka wanke ni min kadaya ya daga zunubaina bilma'i da ruwa wa salbi da raba shine asalbi wal barad da ruwan kankara irin ruwan nan da aka yi kwanaki kaga ruwa na zubowa da kankara shine albarad ruwa ne kankara ko kankarar kanta shine albarad asalju raba alma'u kuma ruwan kansa zalla wayan abubuwan kuma duk suna kauda da to ana son wannan idan mutum ya zo da kai takbiratul ihram Allahu akbar yayin da kai kabbara to kafin ka fara karatu a karatun boye ko na fili ka fara wannan sai ka karanta Allahumma ba'id baini wa baina qadaya ako kama ba ata baina al-mashriqi wal maghribi wa nasini haka har zuwa karshe ko wajhatu wajhiya lillazi fadara as-samawati wal ardi hanifa ko kuma subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk da ire-iren su kada zabi kowace bayan wannan sai kai ta'awidi a'udhu billahi samir alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsi bismillahir rahmanir rahim da abuyi sannan sai kuma ka fara da hamdala wato fatiha a bayyane sauran da abuyi za ka yi to wannan shirin da za a yi da mamu da liman kowa zai idan mamun baya yi limamin baya yi to ya ba in dai ba shiru yayi ba idan ka boye ce zaka biya ko ba yayi amma ta bayyana ce fara karatu sauraron sa zaka yi idan kuma da ya kabbara ba yayi kafin ya ce komai kai sauri kai yayi amma yana fara karatu ko wace gaba kake da to domin me ina ma ji aila imamu ne utan madini kai shiru amma idan a boye ne ko yana ko baya zaka yi sannan lokacin da ka shigo sallah ko a raka'a ta karshe ce idan ka shigo kai ta kace ta farko zaka fara da du'a ul istisqa ba ruwanka da cewa liman a raka'a ta hudu yake kai ta farko ce domin yayi sallama dora zaka yi zaka fara da du'a inda kana fara du'a ul istisqa yin ma sai kawai yayi ruku'i yayi an fahimta ko to da haka wannan shi ne to kaga wannan ita ce addu'a da ake yawa annabi alaihi salatu wasallam ya ga wa sahabbai sai ya yawa kafin ya fara karatun sallah ita ma kaga idan limami ya zo yana da salo iri iri domin ya haddace su duka ya san wanda zai dauko yayi mustahabi ne an so ayi sunna ne idan kai kana da lada mai yawa idan mutum yayi idan bai yi wa sallarsa ta yi amma dai yana da kyau duk tuma annabi ya ce sallu kama ra'aytu muni duk abubuwan da kaji annabi yana yi kai kokarin kwatantawa abin da ake bukata ke wannan hadisin da aka ce kana kamar yana nuna ma cewa annabi ya dawwama tufidu daimuma ita kana duk da wasu malamai suna cewa ba ko da yake ba to yana yawan yi kusan duk lokutan sa annabi ita yake biyawa sai yayi ta zawul istinta sannan yi sallah akwai waɗansu dogwaye ma da yake yi musamman a sallar dare akwai wanda a sallar dare ya ware su kawai anan yake yi idan mutum ya koma asilu sifatu salatin nabi duk zai ga an kawo ma an hutar da kai sannan mun ji mashru'iyyati hadha du'a cewa a ce shari'a ce karanta du'a ul istinta sannan ana yin wannan addu'ar a koyi ba a fili ba fa'ida ta hudu shine ashe karatun da za ka yi a ɓoye ana buƙatar ka rika motsa baki domin abu huraira kallo motsa bakin annabi ya ya ga kuma ba a cewa ko ba ka jin da yake faɗa shine da aka idare ya tambaye shi kana yin shiru na dan wani lokaci me kake cewa shine ya gaya masa shine aka ce duk karatun boye idan ka zo kai shiru kawai to wannan hadisin nafsu kenan zancen zuci kai ba karatun sallah kai ba karatun boye dole sai ka rika motsa labbanka shine karatun sirri ba yadda wasu suke ba za ga wani ya tsaya ya shiru kamar wanda za a ɗauka a hoto kawai daga nan sai ya tafi ruku'i ya tafi sujjada ya dago ba haka ake karatun sallah a koyi ba sai ka motsa baki dole ka rika faɗa harafan da bakinka hadisin ya nuna mana irin yadda sahabbai suke da mutukar kwaɗayi wajen koyi da annabi alaihi salatu wasalam sannan hadisin ya ƙara bayani akan falalar sahabbai sannan mun gane ana yin wannan shirin ne bayan an yi takbiratul ihram sannan hadisin ya nuna duk abin da ka gani baka gamsu ba kai tambaya akar makallawa naga an yi kaza me fa'idar sa sai ai ma bayani yawa wata kila in rafkan waye ko manta yi shi ma zai gaya ma dan kan wani ya je ya rika koyi da wannan abin ya koya musamman shi a malami ne karantarwa ai da yawa sau da yawa wasu abubuwan koyi ake bi wasu abubuwan da yake don wani zai dauka cewa shine role model dinsa duk abin da yaga ya san da dalili ya kamata duk abin da zaka yi zan to kana rike da hujjarka ko da wani zai tambaya sannan wannan hadisin ya nuna ashe da kankara da raba da ruwa duk abubuwa ne masu tsarki suna ci abai masu tsarki kuma ya halatta kai ta roƙon Allah ya nisanta ka da zunubi sannan annabi alaihi salatu wasalam hadisin nan ya nuna mana cewa lallai yana da kwaɗayi karantar da al'ummarsa amma ba da haka ba dan mu aka kawo wannan addu'ar annabi alaihi salatu wasalam cewa yayi a Allah ce fa sai yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kaga ba shi da wasu zunubai da zai ta roƙan cewa azabar tamar dan mu aka kawo addu'ar Allahumma ba'id baini wa baina kadayaya da mu ake dan a koyar da mu ne kwaɗayi annabi ya koyar da mu addu'o'in da zamu ta nesan ta kanmu da zinubai shi sa ya koyar da mu wannan bayan nan kuma hadisin ya koyar da mu cewa lalle annabi yana da kankan da kai tawazu'un sa kwarai da gaske sannan wata fa'ida shine yana nuna cewa lalle zunubi yana da zafi shi za abin da za a wanke da shi sai da aka nemo mai sanyi saboda zafinsa mala ya ce akwai wannan shi ma mun fahimta haka wasu malamai sun ɗauki da wawu ne ta tana cikin wajiban sallah amma wasu suka ce ba ta cikin wajibai domin da annabi zai koyawa hadisi abu huraira musiu salatu wanda ya bata sallar nan ta san za ku tuna da annabi da ya dawo yake ba yadda zai yi shi iya sallar da ya iya kenan ai kaga annabi da ya tashi koya mai cewa bayan ka yi alwala ka kyautata ta yace ka fara da kabbara sannan ka karanta fatiha bai ga ba du'a istifta ba da wajibi ce sai annabi ya ga ya har da ita yawa annabi dai ya ce sallu kamar ayatu muni usalli kuma haka muka ga yana yi hadisi na gaba ana aisha radiyallahu anha qalat dana insha Allah ya kara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yastaftihu salata bi takbir annabi ya kasance yana bude sallar sa da kabbara da wani cikin dizinin shi din sallah ai kaga shine wanda ake bude ta da kabbara sannan a rubuta ta da sallama shine abin da ake fara kawo an ka zaka bada ma'anar sallah ka faɗi wannan abun guda biyu ya shigo cikin ma'anar ka to ma'ana ta cika an gane ko saboda haka ana bude ta da kabbara harama a rufe ta da sallama dan Aisha Allah kara mata idan take cewa annabi ya kasance yana bude sallah da kabbara yana cewa Allahu akbar sai ya shiga sallah takbiratul ihram wal qira'ati bilhamdillahi rabbil alamin sannan yana fara sallarsa yana fara karatunsa da alhamdulillahi rabbil alamin wato kaga anan kamar yadda ɗan shafiriya suka ɗauka ba da bismillah yake farawa ba dan su za ga har bayyana bismillah ake a fili kan gurin da aka ce kai du'a istifta tawidin ka da basmala ai da aboye kai kawai karatun fatihar ka bayyana ka koyan da a shafi'iyya suna ganin za iya bayyanawa amma dalilan su imam malik ya fi kwari domin an gaya ma gashi ya fara da alhamdulillahi rabbil alamin ba da bismillahir rahmanir rahim duk da su a dalilan su bismillah tana cikin fatiha wanda kuma dalilai masu karfi sun nuna cewa bismillah ba ta cikin fatiha wannan bayanan malamai sun yi su musamman a farkon tafsirai in ka duba na Fatiha an tattauna wannan matsalar zancen da yafi kwari shine bismillah ba ta cikin Fatiha zaman kanta take domin misali hadisin Abu Huraira da annabi yake cewa Allah yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi na raba sallah tsakanina da bawana idan qala alhamdulillahi rabbil alamin ko idan bawa yake alhamdulillahi rabbil alamin sai wato annabi yace sai ubangiji yace asna alayya abdi arrahmanir rahim sai ke majalani alayya abdi bawa na ya kamba mani can bawa na ya yabe ni maliki yawmiddin haka har zuwa karshe ubangiji zai ta conversation muhadasa tsakanin kai da shine malamai suka ce gashi nan anan da ya tashi kawo wato fatiha ba ba faɗa da mai bismillah ba kuma dalili ne mai kwari wannan cewa gashi nan da ya tashi kawo fatiha bai kawo bismillah ba kawai alhamdulillah rabbil alamin har zuwa gairil maghdubi alaihim waladdallin a sallah su aka kawo wannan dalilin ya fi kwari saboda haka wannan shine um mun faɗi wannan ne dan ka san akwai mazhabin da take bayyanawa amma rashin bayyanawa ya fi kwari na shi imamu malik cewa ayi a boye in ma za a yi ina guri imam malik kawai fatiha za a yi zalla a wajen hanabila suna ganin za a yi du'a'ul istifta yadda annabi alaihi salatu wasalam yake yi sannan kuma ayi fatihar a bayyane wa kana idza raka'a annabi ya kasance idan zai yi ruku'i lam yashakki siratahu wa lam yusabbihu wa lam yusawwibu baya lankwasar da kansa sannan kuma baya dagai shine annabi alaihi salatu wasalam baya daga kansa shine haka ya dago kan gaba daya sannan kuma baya lankwasa wuyan wuyan sai makale a jikin wato kirjinsa annabi baya haka yana sawa ne wuyansa ya zama safe an fahimta da kyau ko da aka ce ba ba saraka mawdi'a sujudi yayin da mutum yake tsaye a sallah za mu zo nan gaba ai mu ga tufar yadda take a aikace yayin da mutum yake sujjada yake a tsaye ina aka ce kalla ai ka zai kalli gurin da zai sujjara ko wasu malami suka ce ba komai zai iya kallon liman ko kuma ya hada biyu kamar yadda wasu suka ce cewa ya hada biyu tsakanin kallon gurin sujjararsa da kallon gabansa shine limami duk da wannan ya fi wahala amma ya sa goshinsa inda zai sujjara to sai aka ce yayin da ya tafi ruku'i ma to ake idan sai zanto yana gurin har yau an fahimta da kyau ko yawa idan sai zan yana gurin har yau yayin da mutum zai ruku ya wanda nake nufi kaga waje lankwasa wuyansa haka idan ya haka kaga ya haɗe shi da kirji sannan ba zai haka ba abin da ake nufi shine kawai zai tsaye da kansa ya zama straight da bayansa ba tare da ya lankwashe ko ya ɗaga ba to shine annabi alaihi salatu wasalam yace walakin baina zalik sai dai ya sa kansa a tsaka tsakiya wa kana idza rafa'a ra'sahu min ruku annabi ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'i lam yasjud baya tafiya sujjada hatta yastawi qa'iman har sai ya daidaita a tsaye duk wanda ya koyi wannan addu'o'in zai yi ai ko shakka babu ba zai ba zai ba zai ba zai tauye sallah ba zai tauye wata gaba ta sallah ba kaga annabi an ce yana saukakawa amma saukakawarsa ba ta sa kuma a tauye wata gaba ta sallah kan gurin da aka ce liman ya sauƙaƙa shi ne wajen sauƙaƙawa mafi karancin shi ne a yi tasbihi guda uku duk da malam albani da ya zo ya ce ba adadi amma ko shakka babu akwai adadi hadisin abu dawud ya nuna cewa mafi karancin abin da za a biya a ruku'i ko sujjada tasbihi uku subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sai dai in liman kake bi kana yin da ya dago wannan ba komai ya dauke ma sauran ba sai ka karasa ba kana yin ɗaya sai ɗago ba komai amma kai kadai ne ko kai ne liman mafi karanci kai uku mafi karanci hadisi Abu Dawud ya nuna haka kuma ingantacce ne mafi karanci subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal a'la guda uku daga wannan ba komai in ka dago shi sa Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake ya bu Umar da Abdul Aziz sallah a wajen sauƙaƙawa to ya bi shi sallah ana idarwa yace wannan yaron ya tunatar da ni sallah Annabi alaihi salatu wasallam saboda yadda yace ga sauki ga kuma cika komai haka yake domin Anas dan Malik yayi tsawon rai to ya zo zamanin Umar da Abdul Aziz ya shine kuma liman bayan an yi dan sai yace sallar yaron nan ta tuna san da shi sallar Annabi alaihi salatu wasalam yace ga sauki ga kuma cika kaida to ga Anas bin Malik a lokacin ma ina ga ko dai yana dabbe makance ko ya makance ya tsufa sosai an fahimta da kyau ko to kaga sai an yi mura'ati kaga Umar da Abdulaziz ya san fiqhul limanci kwarai da gaske domin gashi ɗaya daga cikin ƴan wato ƴan mazan jiya yana yaba mar cewa irin sallar annabi yake kamar tabi'i ne ba amma kamar abin da Anas dan Malik yake nuna ba kamar yana nan annabi wato yana raye annabi alaihi salatu wasalam ya rayuwarsa saboda yadda yake sallarsa na'am duka uku mafi karanci ake so kowanne subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamati in ka dauko ta to kai uku idan kana ko subhana rabbiyal azim kai uku in kana so ka takaita takaita to dauki gajirin ko yawa duk da malamai suka ce ana so a salo in ka zo a sallah ya zanto salo eh ka dauka subhana rabbiyal azim in shi za ka yi a rukuin ya zanto shi kadai kai duk da in ka gwama kai subhana rabbiyal azim kai subuhu qudus kai subhana dil jabaruti yayi amma ba haka aka fito ba an fito ka dauki guda daya ka yi amfani da shi a ruku'i in ka tafi wani ruku'i kai wani ko a sallar gaba ɗaya ka ɗau salo ɗaya an fi son haka inda zai zo a sallar da race ba an yi an ya gaji da wannan ya koma wannan ya yi yawwa abin da dai ba a so kawai kai hausa a ruku'i ko sujjada da aka ce kai addu'a a can can gurin kuma idan kai addu'a idan kai subhana rabbiyal a'la liman ya rike sallar da race ta hajji ya ce sai ka ɗauko addu'o'i kai kai ba komai shi ma ya halatta amma banda hausa Allah ya bani kaza Allah kai mun kaza ana jin ka wannan ka shigo da wani abu sabo cikin sallah dan sai musu inganci idan baka san me zaka tattaro baka karanta rabbana atina fid dunya ka kunshi duk abubuwan da kai mentionin a wannan paper duka ta isa amma kai ta hausa wani yana jin ka ba kawai labari zai ji kana bayarwa a sallar sai ya faɗa da hausa cewa Allah ya bashi kaza to da haka ba daidai bane abin da yake daidai shine a ayi wannan da annabi ya koyar to sai yace wa kana idza rafa ra'sahu min as-sajda annabi ya kasance in ya dago kansa daga sujjada lam yasjud baya koma wata sujjada hatta ya tauya qa'idan har sai ya daidaita a zaune rabbi gfirli rabbi gfirli ko allahumma gfirli warhamni zuwa karshe ya karanta ta sannan ya koma wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn annabi yana faɗa a kowace raka'a biyu yana karanta ai ya qara'u yana karanta a kowace raka'a biyu at-tahiyya sai karanta at-tahiyya ko sai ya ga ma at-tahiyya ko at-tahiyyatu lillah ba tahiyyatu lillah ba za mu zo kanta ita ma at-tahiyyatu lillah hausa ce at-tahiyyatu lillah sai an yi shadda at-tahiyyatu lillah wa salatu wa tayyibat ko at-tahiyyatu lillah الزاكيات لله والسلامات والطيب ذكر رواية سيدنا عمر رواية عبد الله بن مسعود رواية عن عائشة ابن عباس أبو موسى الأشعري قوة ذيك دوكا كيتاي عن غاني كو يوا وكان يفرش رجله اليسرى النبي يا كسانتي yana shimfida kafarsa ta hagu wayansibu rijlahu al-yumna sai kafe ta dama shine yadda ake zuwa idan an zauna din wannan ta hagu sai a kwantar da ita a zauna a kanta ta dama kuma a kafe ta haka idan an kafe ta yi mafi yawanci mutane masu kiba ba sa iyawa amma aka zo kafar hagun da aka zauna a kanta ɗaya kuma aka kwantar ba komai musamman wanda suke da kiba ko wanda suke da ciwon kafa wasu ba sa iyawa an fahimta da kyau ko amma dai haka ake so mutum ya zo sallah yayi yayi irin wannan iftirash ake kiran wannan zaman al iftirash a kafe kabar hagu a kafe ta dama a shimfida ta hagu shine iftirash al firash ne shimfida ko zama akan mazaunai kuma shine at tawarruk wanda zamu zo shi ma a sifatu salatin nabiyin nan duk zai mana bayani sai ce wa kana yanha an uqubati shaytan annabi ya kasance a wuta zama irin na shaytan an gane ko wayannan gurare akwai gurare guda shida da aka hana mutum in yazo yin sallah yayi kuma lokacin ya riga yayi amma dai zan karanta ko zan tsaya a wannan gabar domin muka zo sati ne zuwa mu yi bayani akan gura abubuwan da aka hana a sallah domin gashi an gaya ba an hana yin wannan zaman irin na shaytan an hana iftirashi na mutum irin na zakuna to za mu tashi wa yana an yaftari shi ko ko kuma wa kana yana an uku bace shaytan zaman shaytan wa yana an yaftari shi rajulul dira'i an hana mutum ya shimfida tangalalin hannunsa iftirashi sabo irin yadda dabbobi suke yi zakuna da da karnuka za mu bayani sati ne zuwa wa kana yaqimu salata bi taslim annabi yana cike sallar sani da sallama da yayi sallama to ya gama insha Allah ta'ala za mu kawo abubuwan da aka ce an hana a sallah sati ne zuwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa a sabobin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sufofin sa madaukaka iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka ƙara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa kasar mu Allah ka zaunar da ita lafiya kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye wa al'ummar musulmi da muna Allah ka ba mu mai albarka muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah madaukakin sarki ka ƙara rufa mana asiri duniya da lahira matasan mu Allah ka